يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأنكم أن أكون من المؤمنين وعلى في وجهة الدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين نعم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau muna sha shida ga watan ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda shine ya daidai da sha bakwai ga watan april miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu kamar da yadda aka sani muna nan ne a cikin darasin da muke gabatarwa daga tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna nan ne a cikin suratu yunus suratu yunus alaihi salam duk da yanzu na ji alramma ya jawo ayoyin ta. so wannan a jiya a darasinmu na jiya mun tattauna akan waɗansu ayoyi muhimmai wanda Allah Ubangiji yake nuna wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa shiriya da kuma imani to ba fa kowa ne Allah Ubangiji yake ba wannan ba sai wanda Allah Ubangiji ya ga dama shine inda Allah Ubangiji yake cewa walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin ko وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون to Allah a nan wajen ya yi magana yana cewa walau sha a rabbuka da ubangijinka ya ga dama ko ya so la'amana man fil ardi da duk mutanen da suke cikin ƙasa ba ban ƙasa baki ɗaya da sun yi imani kulluhum jami'an a nan akwai wani siga da Allah ubangiji ya kawo a cikin wannan maganar sai ya ce kulluhum kuma ya ce jami'a wanda ma'anansu baki ɗaya ai zaka ga cewa kulluhum baki ɗayansu la'amana man fil ardi kulluhum da duk waɗanda suke cikin duniya ko suke ban ƙasa sun yi imani amma kuma har sai sake cewa kuma jami'an kuma sai ce baki ɗayansu kulluhum din ta ba da ma'anar kuma ina cewa walau a walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi jami'a shi ma da ya ba da ma'ana kuma da yace la'amana man fil ardi kulluhum shi ma ya ba da ma'ana amma sai ce kulluhum jami'a wannan jami'a din nan wanda sibawaihi ya ce ya samu intisab ɗinsa ne ya zama mansubi ne saboda hali hali ne yasa ya zama mansubi kuma a malamai da suka yi magana a kai kamar su irin su al'akfash su alfarra sai suke cewa wato da aka ce kulluhum jami'a din nan ya ce wato takidi ne ake yi na tabbatuwar abin da wanda suke da Allah ya so da duk wanda yake ban kasa da ya yi imani baki daya sai ce kulluhum kuma ya ce jami'a suka ce kamar sa kamar inda Allah ya ce wa qala Allah la tattakhidhu ilahaini kuma sai ce ilahaini ithnain ilahaini din sune ithnain to sai ya karin wani abu dan ya kara takidi ya kara karfafa wannan maganar cewa lalle hakika Allah ubangiji baya so a riki iyayen giji guda biyu to shine sai ta shi ma nan kulluhum jami'a baki dayansu dukkaninsu kuma baki daya afa anta tukrihun nasa yanzu manzo Allah kai ne zaka tilasta mutane hata ya kunu mu'minina hata sun kasance mu'mini mu'minai wato wannan yana nuna cewa shiriyar tana wajen Allah ne kamar yadda muka yi magana innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha walau shina la atayna kullu nafsin hudaha afalam yai'asil ladhi afalam yai'asil ladhina amanu allahu yasha'u Allahu lahada nasu jami'a su laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha waɗannan ayoyin duk suna nuni akan Allah ubangiji shine yake shiryarwa da wanda yake so saboda haka da ya so da duk mutanen da suke duniya sun yi imani ba za ka tilasta su ba har sai sun kasance mu'minai wa ma kana li nafsin an tu'mina sannan kuma ba zai yiwu ga wani rai ba ko wata numfashi ba ko wata rai ta yi imani illa bi iznillah sai da izinin Allah Allah ne ke da damar da zai sa shiriya a cikin mutum ya zama ya zama mai imani kuma shi ke da damar da zai cire shiriya daga jikin mutum ya zama ba mai imani ba amma ba za ka ce saboda abu kaza ne ya faru shi yasa kaza bai imani ba kamar yadda nake magana akai an ga kusancin da bai yi amfani ba haka kuma an ga nisan da kuma ya yi amfani kusancin da bai yi amfani ba dan nuhu alaihi salam wannan kusancin bunuwa ne ya haife shi amma abun bai mara amfani ba haka kuma mun ga matar nuhu ita ma hakan bai mata amfani ba mun ga matar lutu hakan bai mata amfani ba amma mun ga matar fir'aun kuma hakan ya mata amfani mun ga nisa salman al-faris ya tashi daga kasar ya tabo har madina har bautatar da kansa yayin dan ya zama ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san hanyar da zai bi ya taho ba ya ce in kun yadda za ku kai ni madina amma zan tafi a matsayin bawanku don bani da kuɗin da zan baku ku ɗauke ni kawai ku kai ni garin madina in ya in kun kai ni garin ya rage naku in kun ga dama ku sayar da ni in kun ga dama ku iyanta ni in kun ga dama ku ci gaba da rike ni a matsayin bawanku ni na yadda da haka suka yi haka aka ɗauko shi shine inda Sheikh Ibrahim ya yake cewa wa utika salmanun bi shawqi habibina wala tatana'a law malatul mujallada wala tatanaha law malatul mujallada ba za ta kare ba irin wannan koda zan cika mujalladai to kaga ni ta shine ana magana ana cewa har ma manzo Allah yana jinjina mana yana cewa law kana al-imanu manutun bi surayya lanalahu rijalun min ahli faris da a ce imani za a lankaye shi a jikin tauraruwan nan mai suna surayya yace da wasu mazaje masu himma sai sun samo shi har can saman iri- daga mutanen farisa kamar su salmanul farisi kenan to wannan abin da wanda yake nunawa Allah shi yake sa shiriya din in ya sa ta shikenan sai kaga ta yi amfani kuma kaga makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su Abu Lahab ai kaga Abu Lahab dan uwan mahaifinsa ne amma kaga hakan bai yi amfani ba to irin waɗannan dai suna nan da yawa shine Allah ubangiji ya ce Allah shine yake sanya shiriya da ya ga dama da kowa ya yi imani kai ba za ka tilasta ta ba kuma babu wani ran da za ta yi imani sai da izinin Allah wa yaj'alu rijsa ala alladhina la yaqilun je mun yi magana akan wa yaj'alu rijsan nan abinda yake ma a- an karanta shi da wa naj'alu rijsa shine inda inda muka yi magana akan ash-shatibi ya ce wa fi anna huksir shafiyan wa binunihi wa yaj'alu sif shine wannan sif din da muka yi magana muka ce haka a a shu'ba haka yake karanta shi da wa naj'alu rijsa ala alladhina la yaqilun a bisa mutanen da suka kasance ba su yi imani ba to sai Allah ya ci gaba da ce mana ga abubuwan da za ku bi dan ya- ya sa ku ku ci gaba ku ƙara samun haɓaka imaninku shine sai ce qulun zuru ma za fi samawati wal ardh ka gaya musu su duba su gani amma duba na lura da tadabburi kuma abin ya biyo da tafakkuri bayan wannan menene abin da yake cikin sammai da ƙasa su duba su gani jiya mun yi magana akan ayoyin Allah da ya cusa su a cikin koko da ya kimsa su a cikin halittar sama inda Allah ubangiji yake cewa allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين الله ubangiji yayi magana a nan wajen yace mutum ya duba ya ga sama yaya take ya tsaya ya kura ido ya gani akwai kita ko tsagi ko wata huda a jikinta babu أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج to kaga wannan duk babu babu wani abu wanda za a ce ya muka ya muka ya su duba su ga ya muka gina ta muka kawata ta babu kuma kita ko wata huda a jikinta to wannan dai yana daga cikin abin da Allah ya yi a halittar sama sai sai to gurin zuru ma zafi samawati sai kuma ya dawo ce wal ardi da kasa mutum ya kalli kasa ya gani yaya take kullun cikin tonon ƙasa ake gini za a yi a wajen ƙasa amma ƙasar za a tono a samu a ciki idan ginin ƙasa ne daga ƙasa za a tono in na laka ne da ƙasa in na taɓo ne hakan dai daga dai ƙasar ne in ma na siminti ne shi ma daga dai dutse ne ake kwamfara a tace shi a yi waye a sa wannan kemikal da- haka kullum cikin hidimar ƙasa ake a tona ta wani waje a binne abinci a ciki a ɗebi ruwa a ciki a yi menene a kullum abin da ake yi kenan amma ga ƙasa tana nan a yadda take wani ginin da ba na Allah ba har yanzu bai yi tsawon shekarun da ƙasa ta yi ba ko ko akwai akwai ginin da ya zama shekarun su ɗaya da ƙasa babu so haka Allah ubangiji yake magana akai to anan sai ce kulun huru ma zafi samawati wal ard amma daga nan sai kuma Allah ya ce to amma wa ma tubnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun amma ayoyi da kuma gargade-gargade ko ko masu yin gargadin in mun dauki nuzur da jam'u nazir masu yin gargadi din ba su yi magani ba a bisa mutanen da suka zama masu imani ita ma wannan madin kamar yadda muka yi magana jiya mun dauke ta akan magana guda biyu ko dai ta zama ma tanafiya ko kuma ta zama ma istifhamiyya idan ta istifhami ne sai a ce to menene ayoyi da gargade-gargade za su yi magani ga mutanen da suka kasance ba su yi imani ba in kuma mun dauke ta akan lafiya mu ce ai da ayoyin nan da kuma gargadin nan da masu gargadin duk ba za su yi ima ba za su yi magani ba ko amfani a bisa mutanen da ba su yi imani ba sai Allah ya ci gaba da ce mana fa hal yantaziruna illa mithla ayyamil ladina khalaw min qablihim qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin yace ba wani abu suke dakaci ba sai wani abu na kwatankwacin kwanakin nan na mutanen da suka shuɗe kafin su shine an ce an halakar da mutanen nuhu an halakar da adawa an halakar da samudawa an a mutanen salihu da mutanen hudu an halakar da mutanen shu'aibu a ashabu madyan aw ashabul aika an halakar da mutanen Musa an halakar da mutanen waɗansu al'umman daban waɗanda suka ƙaryata to ba wani abu mutanen nan suke jira ba su ma sai irin kwanakin nan da aka yi magana abubuwan da suka faru a waɗannan kwanakin qul fantaziru ku to kace musu ku ci gaba da dakaci inni ma'akum minal muntazirin ni ma ina tare da ku a cikin masu dakaci abinda kuke saurare yazo din ni ma na tabbatar da zai zo kuma ni ma ina sauraron sa to sannan sai Allah subhanahu wataala ya ce thumma nunajji rusulana wallazina amanu kadhalika haqqan alaina nunajji almu'minin yace thumma nunajji rusulana sannan sai muka tseratar da manzanninmu wallazina amanu da kuma mutanen da suka yi imani a tare da su Allah yana yawan gaya mana haka fanajjaynahu wa man ma'ahu ko fa anjaynahu wa man ma'ahu ko fa anjaynahu wallazina ma'ahu fa anjaynahu wallazina amanu ma'ahu duk akwai shi a cikin alqur'ani kaga wannan yana magana akan Allah idan ya tashi zai halakar da waɗansu al'umma amma sai ya tseratar da manzannin da kuma masu imani to sai ce sannan sai muka tseratar da manzanninmu wallazina amanu da kuma mutanen da suka yi imani kazalika kaga yanda muka tseratar da su haka haka nan ne ya zama haƙƙan alaina tilas a kanmu wato abu ne wanda tabbas haka zai faru haka muke yi haka nan ne nunajjil mu'minin muke tseratarwa da mu'minai ko ko nunjil mu'minin kamar yadda muke magana akai a jiya muna magana akan ashabi ya ce wal khiffu nunjiridan ala da ya ja wancan baiti wa fi anna huksir shafiyan wa binunihi wa yaj'alu sif wal khiffu nunjiridan ala sai aka yi takfifi akan nunji wanda yayi wannan takfifi shine ridan radin alkisa'i da kuma ala ainun din hafsu hafsun an asim saboda haka da alkisa'i da hafs daga masu riwaya daga asim sun karanta shi da nunjil mu'minin sauran qurra'u suka karanta shi da nunjil mu'minin amma kamar yadda na gaya mana yaqub al-hadrami shi kuma ya ce thumma nunji rusulana wallazina amanu kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin duk da takfifi dukan su su biyun da takfifi yaqub al-hadrami ya karanta su a cikin qurra'u al-ashr كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ka gaya musu ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi shakkin min dini in kun kasance a cikin kokonto a cikin wannan addinin nawa da nake yi kuna ganin ko na Allah ne ko ba na Allah bane to ku je ku yi ta kokonton ku in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake gaya mar yace haka fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah ni bazan bauta wa abinda kuke bauta ba Allah ba qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين Allah Ubangiji ya ce, To, ka gaya musu ya ku waɗannan kafirai, ni ba zan bauta wa abin da kuke bauta ba, ku kuma ba za ku bauta wa wanda nake bauta ba, kuma ni ba mai bautar abin da kuke bauta ba ne, ku kuma ba ku bautar abin da nake bauta mawa. Saboda haka kowa ya rike nasa, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujjata bainana wa bainakum, Allahu yajma'u bainana wa ilayhi al-masir. Saboda haka Allah anan yace to ka gaya musu in suna cikin kokonto ya ku mutane mutanen Makka haka Allah ubangiji yake magana akai dan kamar yadda muka magana ya ayyuhan nasu mafiya tafi ka magana da su to koko ka ce mutane baki daya daga cikin su har ƴan Makka idan koko duk waɗanda suka zama ba su yi imani da manzan Allah ba kuma suna ganin suna cikin shakku a cikin abin da manzan Allah ya zo da shi abin da yake kawo shakku kafirci ne da munafirci babu yadda imani zai zo a ce amma yana cikin shakku babu saboda haka da kaji mutum ya ce amma dai ina shakku shi sa Allah ya ce wa manzan Allah zalikal kitabu mai la raiba fihi la raiba fihi babu kokonto ba shakku a cikin sa saboda haka Allah ba zai yi ba ba za babu shakku a cikin abu in kaga ana magana shakku to imani ne bai tabbata ba amma idan imani ya tabbata ba yanda za a yi shakku ya zo to in kun kasance a cikin shakku cikin abun da na zo da shi na addini na to ba na bautar abun da kuke bauta ba Allah ba walakin sai dai mai ni a abudullaha allazi ya tawaffakum ina bautar Allah Allah allazi ya tawaffakum wanda shine zai kashe ku koko mai daukar ranku wannan an ce tawfakum din sigar ana iya sa ta a matsayi na istiqbal wanda zai kashe ku nan gaba komin dadewar ku ko ko wanda ko ko ta zo da siga ta mudari yana kashe ku kuma kowane din Allah yana yi kamar yadda in an dauke shi an mai da shi da siga ta madi ma wanda ya kashe ku ai ya kashe iyayenku da kakanninku ko to kaga kenan shine mai kashewa an ce an kawo wannan sigan ne dan ayi tahdid a tsawatar a razanar in ba inda ya ga dama yana cewa walakin a'budullaha allazi yarzuqukum ko ina bautar Allah ubangijin da yake arzuta ku ko ko yut'imukum yake ba ku abinci ko yasqikum yake shayar da ku ko amma sai Allah ya ce a'a walakin a'budullaha allazi yatawaffakum wanda yake karɓar rayukanku wanda shi ne mai karɓar rayukanku ko ko wanda shi zai kashe ku to wannan dan su tsawatu ne wa umirtu an akuna minal mu'minin kuma an umarce ni na kasance daga cikin masu imani Allah ubangiji yana umartar kowa daga cikin manzannin Allah ya kasance a cikin imani masu imani wato anan shine dan ya zama ya ƙara tabbatuwa akan imani kenan na'am wa na hakim وأن أقيموا وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين
wa an aqim wajhaka kuma sannan a daga cikin abin da Allah ubangiji ya umarce ni da nayi yace kuma aka ce min wa an aqim wajhaka ka tsayar da mafuskantarka ko ka tsayi da fuskarka a wannan abun lidini hanifa ga addini kuma kana mai karkacewa daga dukkanin wani surkulle ko wani addinin da ba na Allah ba kana mai komawa zuwa ga Allah kadai kuma wala takunanna minal mushrikin kar ka kasance a cikin mutanen da suke masu shirka masu hada bautar Allah da wani Allah yana gaya mana wannan abun kamar yadda nake gaya mana duk sanda yake magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayar tana magana ne da sauran al'ummai ko kuma masu ji saboda idan har za a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan to kowa sai ya shiga hankalinsa wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين yace an yi wahayi zuwa gare ka da ma mutanen da suke gabaninka yace ga takdiri wallahi inda zai yiwu a ce shirka ta fito ta wajenka kaga abin da ba zai yiwu ba kenan ko yace to lalle da aikin ka ya baci kuma da ka zama a cikin waɗanda suke tababu suka yi asara kaga wannan duk ba zai yiwu ba to amma abin da yasa in har za a gaya mar wannan abin to kai kuma wanda ba irin wannan ba to ana nufin ka dage ka ƙara riko akan abinka wa an akin wajen haka liddini hanifa Allah ya gaya mana fakin wajen haka liddini alqayyim min qabli an yatiya yawmul la maradda lahu min Allah akwai irin wannan akwai a a a an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi sannan Allah subhanahu wataala ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma auhayna ilayka an ittabi millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin ya kuma gaya mana yace baki ɗayan mutane ma abinda aka umarce su da shi kenan wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ddina hunafa'a su zamanto masu karkatawa daga dukkanin wani addini daga barin wani addini zuwa ga addinin musulunci kadai shine addini hanifi wanda ya bar kowane wata bauta ta gumaka ne ta ruwa ce akwai bautar masu bautar gumaka akwai bautar ruwa akwai bautar wuta akwai bautar taurari akwai bautar iska akwai bautar rana akwai ta wata akwai masu bautar mala'iku akwai masu bautar aljanu akwai masu bauta na gumaka akwai wanda ma za su je su sassaka gunkin da su za su je wajen kafinta su ce a musu kaza da kaza da kaza irin nasa a yi a gama kuma su dauko su ajiye shi a gida su ce kuma nasu ne shi ne ubangijinsu su za su je wajen mai ne sunan shi kafinta su ce ga irin kalar yadda suke so ya musu kuma ya musu su tsako su kawo gida su rika bauta saboda tsabar batan kai akwai masu bautar dutse dutse ne kawai za a gani wani ne zai shiga cikin dawa ya ga dutsen da ya burge shi ya dauko dutse ya kawo shi gida ya rika bauta ko yana tafiya a jeji ya ga dutse ya burge shi ya yi tsayi haka sai wannan kai wannan dutsen ai ba karamin dutse bane ya kewaya ya kewaya ba ga iya kasa ba gobe ya sai ya rika bautarsa akwai masu bautar bishiya akwai masu bautar dabbobi ma haka ne masu bautar shanu akwai masu bautar kifi akwai masu bautar macizai yace to abinda muke so ka karkace daga dukkanin wannan bautar kala kala kala kala din zuwa ga addinin Allah shi kadai wanda ya karkace daga dukkanin wata bauta sai bautar Allah kadai kuma karka kasance a cikin mutanen da suka zama masu shirka wannan wani akim din nan an yi fasara shi da cewa ka tsaya tsayin daka akan wannan bautar wato kamar a ce istiqama kenan kamar yadda Allah ubangiji yake cewa fastaqim kama umirta ko kuma falizalika fad'u wastaqim kama umirta kamar irin wannan to ashe kenan anan aqim din da aka ce ana nufin istiqama kenan ko ko in an ce wa an aqim wajhaka lid-din hanifa ka tsaida mafuskantarka zuwa ga addini kadai wato ya zama nan ne mafuskantarka inda za ka kalla a alƙibla a wajen sallah wanda aka ce ma'anarsa ka tsayi da sallah shine abin da ake nufi domin ba wanda ake yi wa sallah sai Allah madaukin sarki za ka ga hatta waɗansu mutanen da suke bautar wani abun ba Allah ba idan sun zo wajen sujada iyakacin karkarin kurewarsu su kai goshi ƙasa amma akwai wani abu da siga da sallah take zuwa da shi wanda babu yanda za a yi kaga wata bautar ana yi mata wannan sai bautar Allah kadai ita ce sallah kaga mutum ya kabbara sallah ya tsaya ya fuskanci alƙibla ya bude tare da khushu tsoron Allah da kaskantar da kai da cire tunanin komai sai tunanin Allah kadai ya bude farq alqur'ani fatiha ya karanta sura in ya gama ya yi ruku'u ya dade yana yin tasbihi sannan ya ƙara dagowa daga ruku'u sannan ya kai sujada ya dago daga sujada wannan irin kana salan babu inda ake yin shi sai a musulunci haka yake to Allah ya ce masa wa ana akin waje haka lidini hanifa wala takunanna minal mushrikin na'am
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك Mm.
وإن فعلت فإنك من الظالمين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أو أن آية الله يتي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك karka kira wani abu wannan ma'anan kira din kamar karka bauci karka yi bautar wani abu ne duk inda zaka je an- Allah subhanahu wataala yana- yana cewa a a a wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala tad'u ma Allahi ilahan akhar to duk wannan karka bauta ne zuwa ga Allah shine inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa atazilikum wa ma ta'buduna min dunillahi wa ad'u rabbi wa atazilikum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya wannan duka yana magana akan bauta ne wa atazilikum zan kaurace muku wa ma tad'una da abinda kuke bautawa min dunillahi wa ad'u rabbi asa Allah akuna bi ni kuma zan kira ubangiji na zan bugi bautan ubangiji na kenan asa Allah akuna bi du'ai rabbi shaqiya amma inda ma zaka ga fasarar ayar gaba sai ce falamma tazalahum wa ya'buduna min dunillahi aha sai ce da ya- da ya kaurace musu da abin da suke bautawa ba Allah ba shikenan wa abda lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya kenan kaga Allah ubangiji anan da yace wala tad'u min dunillahi karka kira wani abu ba Allah ba ma la yanfa'uka abinda ba zai amfane ka ba idan ka bi shi ko ka kira shi bauta ne ake nufi kar kai bautar wani abu ba Allah ba abinda amma la yanfa'uka ba zai amfane ka ba idan kai bautarsa wala yadurruk ba zai cutar da kai ba idan ka ki bautarsa idan ka aikata haka fa innaka idan min zalimin in kai haka to kana fa daga cikin waɗanda suka yi zalunci kawunan su kenan kaga waɗannan ayoyin kamar yadda nake gaya mana duk ana magana da manzon Allah ne amma ana nufin al'ummarsa kar ku bautar wani abu ba Allah ba har ma wasu malaman suka ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk dinnan abinda ake magana akai hatta wajen kira din ma ba maganar bautar ba na bautar daban in an game kuma in an ga dama za a ce kiran ma shi kansa da ma'anar kiran kar ka ce za ka kira wani Allah abinda ba zai amfane ka ba ko ya cuce ka saboda haka gunkin ne ya shiga cikin mutum ne kar ka taba dauka akwai wani mutumin da zai iya taimakon ka ko ya taimake ka in ba abinda Allah ubangiji ya sa taimakon ya biyo ta hannunsa ba saboda haka ko da ka ce mashi wani da Allah taimaka mun to wannan abun abun da kake magana akai wani ina nema ga Allah ya sa taimako na a hannunka abun da yake nufi kenan ba shi kake nufi ya taimaka maka ba shi kan babu wannan abu amfani ko cuta baya babu hannun wani yana hannun waye yana hannun Allah madaukin sarki ne shi ne Allah ya ce masa to karka kira wani ko ka roki wani ko ka bautawa wani wanda ba Allah ba abinda ba zai amfane ka ba in kai bautar wala yadurruka ba zai cutar da kai ba in kai bautar in ko kai haka to kenan ka kasance cikin waɗanda suka zalunci kawunansu manzo Allah ba zai yi wannan ba ana magana da shi ne amma ana magana akan al'ummarsa ana tsawatar musu na نعم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم أولنا آية الله أبنجي ينا مغنى ينا سوى إذن الله يا شافيك wani abu ya same ka bi durrin na daga cuta fala kashifa lahu illa huwa babu wanda ya isa ya yaye maka wannan abun sai shi babu wanda ya isa ya yaye sai shi wa in yuridka bi khairin amma in ya nufe ka da alkhairi kuma fala radda li fadli babu wanda ya isa ya maida wannan fadalar tasa da ita alkhairi gare ka yace zai ingije ta ya tare ta ba za ta same ka ba yusibu bihi man yasha'u min ibadihi yana shafar wanda duk ya so yana kai ma wannan abin wato yana sa wani ya samu wannan daga bayinsa Allah shine yake hukunta abu kaza zai samu mutum na alkhairi shine yake hukunta abu kaza zai samu mutum wanda ba na alkhairi ba to in na alkhairin ya same ka ba wanda ya isa ya tare in na sharrin ya same ka ba wanda ya isa ya mayar ba wanda ya isa ya yaye wa huwa al-ghafurur rahim Allah shine al-ghafur mai gafara ar-rahim kuma mai jin kai a wannan ayar za ka ga Allah Ubangiji yana yawan maimaita ire-irenta wani ya saka Allah bi durin fala kashifa lahu illa huwa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir yana da iko a bisa komai akwai inda Allah yake cewa ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lahu illa hu wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-aziz al-hakim wannan haka Allah Ubangiji yake yi abinda duk Allah ya bude wa mutane ma ma yaftahi Allah linnasi min rahmatin fala mumsika laha abinda duk Allah ubangiji ya bude wa mutane na alkhairi ko na rahama fala mumsika laha babu wanda ya isa ya tare wa ma yumsik abinda Allah kuma ya rike fala mursila lahu min ba'di ba wanda ya isa ya tsauke wannan abun in ba shi Allah din ba wa huwa al-aziz al-hakim shine mabuwayi mai gwaninta saboda haka wannan aya tana daga cikin ayoyin da ake kiran mutane zuwa gare su na cewa duk abin da mutum zai yi ya zama ya samu kyakkyawan alaƙa tsakaninsa da Allah kar ya ɗauka akwai wani wanda zai amfane shi ko ya cutar da shi in ba Allah ba wannan shine abin da ya kamata kowane mai imani ya kasance saboda haka duk abin da za a yi maka ko a nuna ana so a cuce ka ko a wulaƙanta ka ko a ha'ince ka ko a zalunce ka ko a danne ma yanci ko a danne maka haƙƙi ko a yi maka wani abu ta ƙarfi to ka sani wannan abun ba abun da zai iya yiwuwa in ba abun da Allah ya kaddaro ba kawai ya tarar da kaddara ne amma wannan mutumin ba shi yayi ba ko mutum ya ma barazana sai na ga bayan ka za ka ga abun da ba abun da zai same ka ka je ka yi zaman ka kawai ya isa yi maka abun da Allah ba ma ba in ko ka ga ya maka to ba shi ne yayi ba Allah ne yayi ma sai ya sa shi ya zama shi ne kofar da wannan abun zai biya wuce kuma sai ya kama shi da laifin wannan abun kai kuma kana nan lafiyar ka kalau bai yi sai maka abin da Allah bai yi ba inda a ce wannan barazana din da wannan abun da cika bakin zai yi magani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai da da'awa ba ta kai haka ba amma me ba ai ba haka abin yake idan da wannan cika bakin zai yi magani da Musa ya samu ya tsira da mutanen Fir'auna a mutanen banu isra'ila ya za a yi a kwace daga hannun fir'auna allah ubangiji ne saboda haka wannan shi ne albai haƙi yana riwaya da isnadinsa zuwa ga wani mutum da ake ce masa amir bin qais amir bin qais yake cewa akwai wasu ayoyi guda uku a cikin alkur'ani wanda tun da na gan su na gane su sai suka isar da ni daga barin komai sai na gane cewa lalle sai na samu hutun rai na samu kwanciyar hankali suka ce waɗanne ayoyi ne aka makalla ya ce ga ta farko Allah yana cewa wa in yamsaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim wannan ayar yace sai ta sa ya zama zuciyata ta samu hutu duk abinda ya same ni yace na san daga Allah ne kuma duk abin da na rasa na san Allah ubangiji dama bai yi zan same shi bane kamar shahararren hadisi na ne na Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ma inda yake cewa fa ma akhtaka manzo Allah yake cewa fa ma akhtaka lam yakul yusibak wa ma asabaka lam yakul yukhtiak abin da duk ya same ka abin da duk ya kuskure maka ba zai same ka bane dama abin da kuma duk ya same ka to dama can ba zai kuskure maka ba abin da ya kuskure kuma ba zai same ka bane dama abin da ya same ka ko ba zai kuskure ba ne dama haka abin yake to wannan shine sai ce to wannan aya ta farko kenan ta biyu inda Allah ubangiji yake cewa ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim yace abinda duk Allah ya bude na rahama ga mutane ba wanda ya isa ya tare ta abinda kuma ya rike din ba wanda ya isa ya sake shi in ba Allah ba shine Allah shine wanda yake mabuwayi mai gwaninta a cikin aikinsa buwayarsa ta sa mutum ba zai iya kwata daga hannunsa ba in ya rike gwanintarsa ta sa in ya sake ba wanda ya isa ya tare in ya rike buwayarsa ba ta sa iya kwata daga hannunsa ba idan ya sake gwanintarsa ba ta sa wani ya iya tarewa ba bayan Allah ya sako abin babu yadda za ka yanzu da za a abu kaga mutum yana ana ta kokari a hana ka samun abu amma sai kaga Allah ubangiji yayi hanyar da kai ka samu abun dama yayi naka ne in baka samu wadin to bai yi zaka samu ba amma in yayi zaka samu duk yanda za a sai ka same shi wallahi saboda haka mutane ya kamata mu ƙara samun yaƙini ga Allah madaukin sarki yace to wannan ita ce aya ta biyu sai ce aya ta uku Allah yana cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين باب وتدبع أبان كسا فاتسي أرزكين تينا كان الله ني شيني ميتشد إتا كما ياسم مستقرها متبتتا ومستودعها دا إن ديك ما أجيرتا كل كوا daga cikin wannan abun da muka faɗa fi kitabin mubina na a cikin littafi mabayyani yace tunda na gane waɗannan ayoyi guda uku to sai nace to babu abun da zai dame ni a nan duniya na san duk yanda za a yi ana cikin waɗannan ayoyi guda uku to kaga wannan shine maganar da ake a ciki saboda haka Allah ubangiji ya ce to wannan dai Allah yana ba da fadalarsa ga wanda ya ga dama daga bayinsa kuma shi Allah mai gafara ne mai jin kai ne wa huwal ghafurur rahim na'am قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها
نعم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم yace ka gaya musu ka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kad ja'akumul haqqu min rabbikum gaskiya ya zo muku daga ubangijinku shine alqur'ani faman ihtada wanda ya shirya fa inna ma yahtadi li nafsihi haqiqa ya shirya ga kansa wa man dalla wanda ya bata fa inna ma yadhillu alaiha shi ma ya bata ne dan kansa wa ma ana alaikum bi wakil amma ni ba zan zama wakili mai dakon kuma jibincin lamarin ku ba Allah shine ni dai an aiko ni ne saboda haka shikenan Allah ubangiji dama yayi magana akan haka akwai inda yake cewa inna anzalna alaykal kitaba lin-nasi bil haqq faman itadafa li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha wa ma anta 'alayhim bi wakil kai ba za ka zamanto mai wakili akan su wanda dole kai za a tambaya aikin su tana yin zuwa bana shine abin da yake magana akai wannan ayar kamar man amila salihan fali nafsihi ne wa man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bi sallamin lil abid wanda ya aikata aiki na gari dan kansa wanda ya muna na shi ma dan kansa wato a nan wajen kamar yadda ba za ka je ka shuka gero ba amma ya zo tsiro kaga ya fito a matsayin dawa haka ba za ka shuka gyada ba a wajen fitowa ta fito a matsayin wake sai dai in kuskure aka samu aka shuka waken dama amma in dai gyadar ka shuka to gyadar za ta fito in har ta tashi fitowar in kuma ta kone can ciki oho amma dai in za ta fito dai gyaɗar za ta fito ba za ta fito a wake ba haka aka si shi ne sai Allah Ubangiji ya ce to ka gaya musu ya ku mutane gaskiya ya zo muku daga Ubangijinku gaskiyan nan alkur'ani gaskiyan nan musulunci gaskiyan nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa zuwan sadin shi ne gaskiya domin in an ganshi za a shirya kad ja'akumul haqqu min rabbikum famani ta da wanda ya shirya ya bi abin da gaskiyar nan ya zo da shi ko ko ya ga abin da wannan abin na gaskiya ya zo da shi fa inna ma ya hata li nafsihi a wata ayar tace fali nafsihi dan kansa yanzu ko fa inna ma ya hata li nafsihi ya shirya ne ga kansa wa man dalla wanda ya bata ya bace fa inna ma yadillu alaiha shi ma ai yana bacewa ne ga kansa ba za ka bace ba a ce wani za a kama dan wala taziru wazratun wizra ukhra ومن ضل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل كما سيما الله صلى الله عليه وسلم أكتب مسكة مسو ما أنا عليكم بوكيل ني, ني بنزم وكيلي أغريكو با كأي دي ني منزوني واند نزو غريكو ناكو وإسر مكو دساقو شريا باتا وبتي dan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha saboda haka yanzu tunda na kawo muku shikenan wanda ya shirya dan kansa wanda ya bace kuma dan kansa anan wajen kaga zaka yi mamaki kace a to Allah shi yace walau sha rabbuka la amana mun fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah wa yaj'alu risa ala alladhina la yaqilun kuma yanzu yace man yatada fa inna ma yatadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha wa ma ana alaikum bi wakil to ya wala abu yake shi yasa ake samun mutan da suna cewa a kawai mutumin da Allah ya yi shi dan aljanna dan aljanna ne ko bai yi aikin komai ba mutumin da Allah ya yi shi dan wuta dan wuta ne a a a koda yayi aikin girki su abin da suka ce kenan to amma dai Allah subhanahu wataala da kuma zarar hadisi ya nuna cewa wannan maganar ba ita ce daidai ba dan Allah yana cewa wa tilkal jannatu allati uristumuha sai ce me bima kuntum ta'malu ko saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa saboda haka aikin za ku yi wa qul malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun shikenan i'malu ma shi'tum ku aikata abin da kuka ga dama ish ma shi ma shi'ta fa innaka mayyitun wa amal ma shi'ta fa innaka majziyun bihi wa abin man shi'ta fa innaka mufariqun ka so duk wanda ka ga dama za ku rabu ne ka aikata abin da ka ga dama ka rayu iyakar yadda ka so za ka mutu kuma ka aikata abin da ka ga dama za a taka maka da shi saboda haka a nan wajen wannan ayar ba za ta zama mai warwarewa a waccan ta baya ba haka ba za su yi karo ba wato Allah ubangiji kamar yadda manzo Allah yake cewa imalu fa kullum muyassaru lima khuliqa lahu ku je ku ta aiki kowa an an saukake shi da abin da aka halitta a gare shi akwai wanda idan da zai gaya maka tsarin yadda yake shiri a rayuwarsa shekara 20 a baya ko shekara 15 ba haka bane amma kuma sai ga yanzu ba haka yake tafiya ba saboda abin da yanzu Allah ya halicce shi akan sa kenan shi za su yake yi amma ba lallai zaɓinka ba ne don haka Allah sai ce to kowa daga cikinku ya yi aiki amma shirya tana hannunmu in mun ga dama mu shirya da mutum haka amma ya nemi shiryar in ya nemi shiryar to tan kansa wanda ya mata kuma ya ƙi bin shirya shi ma wannan dan kansa ni ne ba a ce mun ya zama wakili a gare ku mai bin kididdigar ku ba in ce komai sai na sanya kuke yi in dai na isar wannan nawa kuma shine shiriyar tana wajen Allah ku da shi can ku gane yawwa yawwa Allah ubangiji haka yi wa ma ana alaikum bi wakil wata bi ma yuha ilayka wata bi ma yuha ilayka sannan ka bibi abinda aka yi wahayi zuwa gare ka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasbir ka yi hakuri hatta ya hukuma Allah har sai Allah ya yi hukunci wa huwa khairul hakimin shi Allah shine fiyayyen masu yin hukunci dama Allah yana gaya ma haka yana gaya wa manzannin Allah irin wannan zaka je yana magana yana cewa وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين سيكو يحقولي هرسي الله يعلم هكونتي أزكانمو وهو خير الحاكمين شين فييا ميين هكونتي sannan kullun zaka ji Allah yana gaya wa manzon Allah ya hakuri wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti iznada wa huwa makzum zaka ji yana maganan a wasbir hatta yahkum Allah wasbir li hukmi rabbika din yana nan irin wannan irin wannan akwai wasbir innal aqibata lil muttaqin akwai fasbirin na wa'adallahi haqq duk ga sunan ne a magana akan magana akan hakuri hakuri hakuri suna nan da yawa cikin alkur'ani har inda aka ce masa ma idan an yi maka abu karkarama da irin abin da aka yi maka wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muslimun idan aka taba ku aka muku abin da yake na azabtarwa ku rama da irin kalar abin da aka yi muku kar ku wuce irin abin da aka yi muku ya ce amma da za ku yi haƙuri to da haƙurin ya fi ga masu haƙuri manzo Allah ya ce na haƙura ne wala man sabara wa ghafara inna zalika la min azmi al-umur haka yake saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya haƙura Allah ya ce masa kai haƙuri wa ma sabruka illa billah haƙurinka ai yana wajen Allah ne kar kai bakin ciki a gare su kuma kar ka zama cikin kunci na abin da suke makirci a kansa haƙuri malamai sun yi magana a kansa kashi biyu suka ce haƙuri a bisa bin Allah asabru ala ta'a asabru ala ta'a haƙuri a bisa bin Allah kana cikin bacci a kira sallah a ce ka tashi ka yi haƙuri ka tashi ka je kai alwala komin sanyi kai sallar asuba raka'a biyu ga Allah ka koma in ma komawa za ka yi bacin oho na ya rage naka shi dai abin da yake nema a gare ka kenan abin da ka kakkara akan wannan kuma to wannan courses ne in an zo wajen albashi za a yi considering din sa in ko in ko ba kara ba oho sai ka tsaya iya basic salary ka kawai shi kenan amma abin da za a yi kenan akai to amma wannan sai sai kuma sai ka tafi kana ta hidimar ka kana ta aikinka da rana ana can wajen can rana ita raba take sai ce a tsaya a daina komai a yi sallah raka a hudu za a yanzu ba biyu ba shikenan sai ka tsaya a halin tilas kai hakuri akan wannan ka gama in ka ga dama kar ka ƙara komai ka ci gaba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani mutum yazo yace yace masa ka gaya mun abunda Allah ya wajabta a gare ni yace kai sallah da ya gama yace kai sallah kai azumi yace ya rasulullah ni ba zan ƙara komai akan wannan ba hakan zan yi iya wanda yanda yace manzo Allah ya ce eh kai hakan da karshe da ya tafi manzo Allah ya ce ya rabauta in dai har ya rike abin da ya ce din sallah kadai ka rike ta kana yi ina nufin sallah kadai ba wai ba koda baka kara da nafila ba azumi kadai na Ramadan ka rike shi ka yi shi yanda Allah yake so a yi koda baka kara da na farilla da na nafila ba haji ka je in ka samu iko koda baka kara da zuwa umra ba waɗannan su ne ayyukan da ake bukata a ciki sauran ayyukan na baki ne da itikadi a zuciya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma sallah da azumi da zakka da zuwa haji zakka ka bayar in kana da ikon bayarwa ko in dai kana fitar da ita ko da baka yin sadaka ta farilla kayi abin da Allah yake so saboda Allah subhanahu wataala yake cewa ma taqa hadisul kursi wannan hadisin nan na Bukhari da Muslim da Abu Huraira radiyallahu anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah yake cewa Allah madaukin sarki yana magana akai na man adali waliyan faqad azantu bil harbi sai ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ba yanda za a yi bawa ya kusance ni da abin da nafi so fiye da abin da na fardanta a gare shi abin da nace ayi tilas ayi to ka hakurtu akan bin Allah as-sabru ala ta'a sai na biyu as-sabru anil ma'siya hakurtuwa daga barin sabo kana ji kana gani wani abu ne wanda zuciya ke so amma saboda ba halaliya ba ne sai ka haƙura ka bashi to wannan haƙuri ka bashi din shine asabru anil masiya kuma dukkanin haƙurin nan ana samu shi yasa Allah madaukin sarki yace inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab su waɗannan masu haƙuri Allah in ya tashi ba su ladan su baya lissafawa ha kawai yake ba su shi kada ya sani saboda haka Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, ka bi abin da aka saukar zuwa gare ka, alkur'anin nan da aka yi maka wahayi, to ka bi shi yadda ake so, kuma ka yi shi yadda ake so, ka ɗabbaka umarce-umarcensa ka kauce wa hane-hanensa kuma kai haƙuri har Allah ya rabe hukunci tsakaninka da su waɗanda ba su imani da kai ba da ma waɗanda suka yi imani da kai shi kuma Allah shi ne khairul hakimin fiyayyen waɗanda suke masu iya rabe hukunci wannan shi ne ƙarshen karatun suratu yunus alaihi salam ayoyinta guda ɗari da tara kamar yadda muke riwaya a tsangaya suratu yunus alaihi salam ta koyar da mu darussa da yawa idan mun kalli wani abu guda ɗaya za mu ga gwaninta ta gwanin magana allah maɗaukin sarki gwanintar fara magana da gwanintar rufewa da magana sai ka kalli yadda suke mutabaka da juna allah ubangiji da ta shi fara surar yunus ɗin sai ce alif lamura tilka ayatul kitabil hakim أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسير مبين كاجا ده يفعل wannan maganar أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم sai kuma da yazo karshen ta sai ya ce wattabi ma yuha ilaika akana linnasi ajaban an auhaina wattabi ma yuha ilaika to wai kaga abinda ta bude da shi da shi ta rufe wannan gwaninta ta magana kenan wani ba Allah ba ba wanda ya sai wannan abu haka ake yi saboda haka suratu yunus ta zo mana da darussa masu yawa na farko sura ce ta fara da kurmin baki wanda ake maida al'amarin sanin sai zuwa ga Allah madaukin sarki sannan Allah ya kambama alkur'ani a ciki gobe ma muna da wata alif lam ra gobe a gaban mu a suratul hudin insha Allah na dauka zamu shiga cikin ta amma kuma dole sai mun dan yi mun dan bibbikan ita suratul yunus kadan akan abun to saboda haka gobe in Allah ya kai mu zamu tashi daga farkon suratul hudin alaihi salam surar da ta sa manzon Allah kurkura kenan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sahabbansa da yawa sun tambaye shi manzon Allah mun ga kai kurkura yace suratul hudin ne da yan uwanta haka ne suratu hudin da yan uwanta a wata riwaya yace suratu hudin ne da waqi'a da al-mursalat da amma yatasaalu da idza shamsu kuwirat su ne yan uwan nata akwai riwaya da yace shayyabat ni hudun wa akhawatuha min al-mufassal daga mufassal saboda haka an kara da su al-haqatu an kara da su iktarabati sa'a duk gobe insha Allah zamu bi maganganun akan wannan amma wannan alif lam ra da shi Allah ubangiji ya fara suratu yunus yace to aya ce waɗannan ayoyi ne na alkur'ani mai hikima to sai magana yace a yanzu mutane za su zamanto suna ciki yayi nuni akan cewa mutane suna ji da kansu suna ganin mamaki dan me za a saukar ma wani mutum ambatan Allah da hukunci su banda su suka ce tunda haka ne ko to wannan sihiri ne to daga nan Allah a surar ta kira mu zuwa ga tauhidi tace ubangijinku shine wanda ya halicci sammai da ƙasa kuma sannan ya ya tabbatar da su kuma ya halicci ya daidaita akan al'arshi sannan yayi magana akan ayoyin da Allah ubangiji yayi a gare mu da ta gangara ta huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qadarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq Allah yana magana akan cewa shine ya halicci irin waɗannan ayoyin ya sanya ayar rana tana da kyalkyali ayar wata tana da haske na fari ayar rana yana da haske na ja ko na yalo wannan kuma yana da haske na fari ya yi magana akan wannan to da ya tafi ayar har wa yau ta ci gaba da yi mana magana akai ta jawo mu zuwa ga a gurguje tana ta magana akan kadaituwar Allah da ikonsa da maganganu akan haka to har ta kai ga inda Allah ubangiji yake cewa da Allah zai gaggauta wa mutane abun da suke nema na daga sharri da duk al'amarin ya kare shine inda yake cewa walau yu'adilullahu an-nasa sharri sayyaluhum bil khairi laqudiya ilayhim amalahum ajalahum da qudiya ilaihim ajaluhum da an zartar da hukunci a garin su amma saboda baya biye ta tasu dama Allah ya magana ne wa yadul insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al insanu ajula haka yake magana akai wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf in asabahu khairun khairun idba annabi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah Allah dai ya ga mana wannan sannan Allah yana nuna mana ya cika mana nuna mana cewa to duk abin da kaga ya samu mutum za ka ga ya dage yana kiran mu ta kowane irin hali wa idza masal insana dhurra ضر دعانا لجنبه وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون idan wani abu na zalunci ko na cuta ko talauci ko kunci ya samu mutum zai ta kiran mu ko a tsaye ko a kwance ta kowane irin hanya yana kiran mu da mun yaye masa sai ya shuɗe kamar ba shi ne yake kiran mu zuwa ga abin da yake ya cuce shi ba to haka nan muke kawata musu abin da suke aikatawa sannan Allah ya bamu labari ya halakar da al'ummai kafin mu ya bamu misalai har inda ya kai ga inda yake cewa Allah fa ubangiji shine yake tafiyar da ku a cikin ruwa inda yake cewa huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibatin wa fallu biha ja'at hariyun atifun wa ja'ahum al mawju min kulli makan wa dhannu annahum muhita bihim da'u Allah mukhlisina lahu dinana in anzaytana min hadhihi lanakunanna min shakirin yayi magana akan cewa shi yake tsiratar da su anan ya ba mu misalin rayuwar duniya yace inna ma masalul hayati dunya kama anzalnahu min as-sama'i fakhtalata bihi nabatu al-ardi mimma ya'kulu an-nasu wal an'am حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون سنيشة الله ينا كلا مزوع على الجنة والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يمن مكان عكان الجنة ننفى Allah yana ba da ita kuma akwai garaba ta a cikin da yace lil ladina ahsanul husna wa ziyada wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla ulaika ashabul janna hum fiha khalidun ya kawo ‘yan uwan ɗayan wallazi na kasabu sayyati da za su sayyati bi misla wa tarhaquhum zilla wannan wala yarhaquhum wala yarhaqu juwahum qatarun wala zilla wannan kuma aka ce wa tarhaquhum zilla malahum min Allah min asibin ba wanda ya isa ya kwace su sannan Allah yayi magana akan idan ya tashe su zai ware su kuma kowa zai nuna ba ruwan su da kowa ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم muka killace tsakaninsu wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun wadanda suke bauta suka ce ba mu kuke bauta ba ba mu kuke bauta ba Allah yayi magana akan yayi magana akan arziki da kuma yanda yake arzutawa ulman yarzuku minas sama'i wal ardi ya ce waye ya mallaki ji da gani amman yamliku sama wal absara waye yake fitar da rayayye daga matacce ko matacce daga rayayye wa man yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy wa yake jirkita al'amura wa man yudabbiru al-amr fa sayaquluna Allah yayi magana akan wa yake shiryar da ku yace shi wa yake farar halitta shi sannan yazo kan al-qur'ani yace wa ma kana hadha al-qur'anu an yutara min dunillah ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين dan yayi magana akan cewa al-qur'ani ba yanda za a yi wani ya kirkire shi akan ba Allah ba duk yanda kai ba za ka iya ba wannan ma ya ɗauke mu wajen karatun kwana uku a bara saboda magana akan alkur'ani da irin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya magana akan alkur'ani kuma Allah ya yi tahaddin ya ce fatu bi suratin mithlihi ku zo da sura ɗaya ta alkur'ani kuma ku zo da waɗanda za su taimake ku ko ku zo da duk wanda kuka ga dama kuka samu iko wa umman istata'tum ai haka tace min dunillahi in kuntum sadiqin bayan an yi magana Allah ya ce akwai wanda suka imani da shi akwai wanda basu imani da shi ba minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka alam bil mufsidin to kuma yace to in sun karyata ka kace aiki na nawa ne naku naku ne in ka zabu ka kulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma amalu wa ana bari'un mimma ta'malun bu ruwanku da nawa ba ruwana da naku yace amma akwai masu ji gare ka wa minhum man yastami'una ilayk ka gani bayan yayi wannan maganar ya wuce akai sannan Allah ubangiji yazo yana gaya mana cewa ko da wani lokaci Allah ya aiko manzo zuwa ga al'umma idan suka ƙaryata to lalle wannan abun fa ƙarewa yake shi ne inda yake cewa fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun kuma shikenan za a rabe hukunci da adalci ba za a zalunce su ba sannan suke magana yaushe ne wannan abun da kake mana wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin Allah yace a'a ba naka bane abun ka ce musu kullu amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah likulli ummatin ajal kowane lokaci yana nan da lokacinsa idza jaa ajaluhum ko fala yasakhiruna sa'atan wala yastaqdimun ba idan lokacin sai zo ba za a yi kowace al'umma tana da ajalinta Allah ubangiji ya magana akan haka sannan bayan wannan Allah ya ce to ku gaya musu idan azaba ta zo wa zai kwace su kul araki min atakum azabuhu bayatan aw naharan ma za yasajiru minhu almujrimun Allah ya ce abinda suke zuwa gashi nan zai iya zuwa kuma gaskiya ne inda yake cewa kuma idza ma waqa amantum bihi al'ana wa qad kuntum bihi tastajilun suna tambayar manzon Allah abinda ya zo da shi gaskiya ne Allah ya ce eh wa yastanbi'unaka haqqun hu qul haqqun huwa qul i wa rabbi innahu la haqq wa ma antum bimu'jizin Allah ya gaya mana cewa da Allah zai tattara wa duk abin da yake cikin duniya a bada shi ga wacce ran da ta yi zalunci da za ta iya bada shi akan fansa dan ta faci kanta amma ba zai yi magani ba walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi dafta dabbihi daga nan sai me sai nadama wa sarrun nadamata lamma ra'ul azab to kuma sannan sai a yanke hukunci ba za a zalunce su ba to shine sai Allah ya ci gaba da yi mana wannan maganar har ya zuwa ga inda Allah ya ba mu labarin cewa mulkin sama da ƙasa nasa ne kuma alkawarinsa gaskiya ne shine mai rayawa shine mai kashewa kuma zuwa gare shi za a mai da ku huwa yuhyi wa yumiit wa ilayhi turji'un turja'un ko tarji'un kamar yadda muka ce Yaqub yana karantawa sannan Allah ya gaya mana cewa abinda Allah ya saukar na arziki kuka mai da wani halaliya kuka mai da wani haramiya Allah ne ya ce ku yi haka ko kiran ƙarya kuke yi ga Allah qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala qul Allahu azna lakum ala Allahi taftarun to Allah ya ci gaba da gaya mana wannan har ya zuwa inda ya yi mana magana akan waliyansa babu tsoro a tare da su babu bakin ciki su ne waɗanda suka ji tsoron Allah suka yi imani yace akwai bishara a gare su har zuwa inda Allah ya ba mu labarin cewa alqur'ani shine shifa'un lima fi suduri ya ayyuha an-nasu qad ja'akum mu'izun min rabbikum shifa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin har zuwa inda yace in ya bamu fadala da rahama mu gode qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa zalika falyafrahu shi mun yi magana akan meye rahama din mun yi magana akan meye fadala din a bisa maganganun da duka baki daya aka yi su a ciki sannan Allah ya gangaro ya fara bamu labarin annabawa yace watlu alaihim nabaruin iz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayati llahi fa ala allahi tawakkaltu fa'adiyu amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum gummatan thumma qdu ilayya wa la tunzirun nan kuma ya bamu labarin nuhu da muka gama da nuhu sannan ya gangara yace to muka aiko wadansu manzanni bayan wannan thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl kadhalika natba'u ala qulubil mu'tadin to bayan ya gama da manzanni sanai ce sai muka aiko Musa da Haruna thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin sannan aka fara maganar kissar fir'auna aka yi ta magana aka yi ta magana har aka gayyato matsafa suka zo suka jefa abun ya gagara abu ya tafi baki daya aka halakar da fir'auna wa dawazna bi bani isra'ila al-bahra fa adba'ahum fir'aun wa junubu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون الله يجي أمانة سوى يا حلقة فرعون ضد سنة غنم بزي يوبا Allah ya fitar da jikinsa kowa ya gani sannan Allah ya gaya mana waɗanda suka yi imani a cikin mutanen fir'auna yan kaɗan ne fama amana li musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum to bayan Allah ya gama mana wannan yace banu isra'ila sun samu zama lafiya wa laqad bawwa'na bani isra'ila min bawa asrikin wa razaqnahum min at-tayyibat fa makhtalafu hatta ja'ahum al-'ilm inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamati fi ma kanu fihi yaftarifun sanati Allah ya waiwaye yace kar ku shakku cikin wannan fa in kunta fi shakki mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una al-kitaba min qabli laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna min al mumtarin sannan Allah ya ce idan azaba ta zo waɗanda azaba ta tabbata gare su ba za su yi imani ba kamar yadda ba a karbi imanin fir'auna ba innal ladzina haqqara alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ko da kowace aya ta zo musu ba za su iya imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab alim babu wata alkarya in ji Allah cewa wacce ta yi imani da azaba ta ritsa da ita Allah ya karba in ba mutanen Yunus ba daga nan sai Allah ya bamu labarin annabi Yunus da jama'arsa inda yake falaula kanat qaryatun amanat fa rafa'aha imanuha illa qawma Yunus لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين muka ba da labarin kisar Yunus alaihi salam sana Allah ya ce da Allah ya ga dama da duk mutanen duniya sun yi imani ba za ka tilasta mutane sai sun zama sun yi imani ba dan ba ran da ya isa yi imani sai da izinin Allah kuma Allah shi ke sa dauda da azaba da cuta a cikin zukata ko akan mutanen da ba su yi imani sannan ya ce mu lura da abin da zai kara mana imani ya ce ku runzuru ma za fi samawati wal ard sannan ya ce ayoyi da kuma gargade-gargade ba sa yin imani ba sa magani a inda babu imani wa ma tubni ayatu wa nuzuru an qawmin la yu'minun sanai ce ba wani abu suke dakaci ba sai irin kwanakin nan na mutanen da su shude kafin su fa hal yantaziruna illa misla ayyami allazina khalu min qablihim qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin sana Allah yace cikin abin da na saba da shi zan tseratar da manzanni na da mutanen da suka imani da su shine ta summa nunajji rusulana wal ladina amanu kadhalika haqqan alaina nunajji al mu'minin sannan sai Allah ya kara dawowa da kul ya ayyuhan nasu kaman yanda a can baya yace anan zirin nasa bayan da yace anan zirin nasa to shi ne yake ta kuli ayyuhan nasu in kuntu fi shakkin min dini in kuna cikin kokonto a addinin nan nawa ba zan bauta wa abin da kuke bauta ba Allah ba amma ina bautar wanda zai kashe ku shine Allah din kuma an umarci na kasance cikin masu imani na tsayi da fuskata ga Allah kadai kan na zama cikin masu shirka dan shi ne ya zo da abin da yake rabawa daga cikin shirka din yace kar ka bi abin da ba zai amfane ka ba ko ya cuce ka in kai haka ka zalunci kanka yace kuma ka sani ba wani wanda ya isa ya maka abin da Allah bai maka ba in Allah ya shafe ka da alkhairi ba wanda ya isa ya da sharri ba wanda ya isa ko cuta ba wanda ya isa ya yaye in ba shi ba haka in ya nufe ka da alkhairi ba mai ige wannan alherin ko ya tunkuda alkhairin kuma Allah yana ba da alkhairi ga wanda ya so ga bayinsa domin mai gafara ne shi ko mai rahama ne sannan ya sake cewa ya ku mutane gaskiya ya zo muku daga ubangijin ku wanda ya shirya dan kansa wanda ya bace dan kansa ni dai ba ce tilas na bi aikin ku ba na isar muku kawai aka ce kuma na isar sannan sai Allah ya ba wa manzon Allah hakuri yace ka bi abin da aka yi wahayi zuwa gare ka domin Allah a can ya ce kita wannan akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa qul ya ayyuhan nasu a ƙarshe to da yayi wannan maganar sai ce wata bi ma yuha ilayka wasbir kuma kai hakuri hatta ya kuma Allah har sai Allah ya yi hukunci domin shine fiyayyen wanda yake ya iya hukunci Allah madaukin sarki to to a gurguje a gurguje suratul yunus kenan so wannan ita ce ina ga zo sai mu tsaya nan ko to alhamdulillah alladhi hadana li hadha ma kunna nasta'in wannan shine karshen suratul yunus kuma mun bita a gurguje mun kawo har ya zuwa karshen ta kuma muna fata Allah ya sake haɗa mu da ita da alkhairi eh insha Allah ta'ala alhamdulillah gobe kuma in Allah ya yarda sai kuma yar uwar dayar suratu hudin alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم إنك عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا أعلمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رجل ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين